أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت so a wannan sura da zamu shiga ana kiranta da suratul intidar a ita ce sura ta 86 daga jerin surorin alqur'ani dukkanin ayoyin wannan sura sun sauka gabanin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shine ishara da makkiya kenan abin da ya sauka gabanin hijirar manzon Allah ana kiransa makkiya ko a ina ko ya sauka abin da ya soka ga bayan hijirar manzo Allah ana kiransa madaniya ko a ina ya soka to haka wannan sura ta soka ne gabanin hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da ayoyi guda 19 tana da kalmomi guda 104 tana da harafai guda 500 da ainihin 35 a wannan sura ta kunshi rantsarantse na ubangiji subhanahu wataala akan tashin alkiyama sannan ta kunshi yadda Allah ya halicci ɗan adam domin ya tsaya ya itibari a kan kansa ma aya ce ko da bai kalli sama ya kalli ƙasa ko ya kalli wata ayar cikin ayoyin Allah ba ya kalli halittar da Allah ya masa shi kan kansa ma aya ce wanda za ta tabbatar masa da cewa akwai Allah unzur ila nafsika summa taqili li alimul ulwi summa sufli ka fara duban kanka sannan ka ciri zuwa ga alimul ulwi kenan to wannan aya ko wannan sura za ta bayanin cewa ɗan adam shi kan kansa aya ce ta wato cewa akwai Allah sannan za ta bayani akan makoma ta nagartattun bayin Allah za ta bayani akan makomar wanda suke ko wato kangarewa Allah subhanahu wata'ala za kuma ta bayanin mala'iku da Allah subhanahu wata'ala ya wakkala ga dukkanin banu adama waɗanda suke rubuta duk wani aiki da bawa ya aikata domin a yi masa sakayya da abin da ya aikata adalcin Allah ya wakilta waɗanda za su zama shaida ga ɗan adam kuma su rubuta abin da ya yi wanda za a bashi da kansa a ce kira kita baka ka fafi na su kalli mu alaika hasiba saboda haka wato wannan adalci ne na Allah subhanahu wataala to wannan sura a dunkule abin da za ta bayani akan sa kenan to shine Allah subhanahu wataala ya fara buɗe ta da rantsuwa da bayani na abin da yake alama ce ta alkiyama Allah ya ce zassama'un fadarat yayin da sama wato in fadarat ta zama ta tsage shine sama ta kece ta tsage wanda alama ce ta alkiyama kuma alama ce na kharabid dunya wato na tashin duniya gabaki daya cewa duniya ta rushe kenan domin idan gida ko daki za a rusa shi sai na ki fara ba sai a zo a fara sama da rufin sa a fara yayi ba in ana yayi rufin sa shi kenan kuma ka san gida ya tashi daga aiki kenan duk da ga an zo an yayi rufin sa in dai ba renovation za a yi ba aiki kenan kuma eh to an fara rushe to harabul alam rushewar duniya za ta fara ne daga rushewar sama za a keta sama za a tsage ta to da an tsage ta Allah ya ce dama ga bane laha uzayyan laha ko mun gina sama mun kuma kawata ta da taurari to wannan tun da aka tashi saman to ai daki baya tashi ragaya ta zauna inji ba haushe eh in dai daki ya tashi to ai ragaya ma ta ragaya ma ta tashi to tunda saman nan in shakkat Allah ya cece ta ya tsage ta to a sanin kuma wai idan kawaci bai ta sarat yayin da su kuma taurari suka tarwatsa suka fado suka tarwatse ya zama cewa babu su tunda saman ma ita kanta babu ita to lokacin da aka yi wannan to alimin nafsin ma kalmatu wa ahada wa akhirat sannan wa'izal biharu fujirat yayin da koguna aka kece su kecewa imma fassarar magabata cewa kogin duniya zai zama kogi guda ɗaya waɗannan manyan koguna guda biyar na duniya za a kece su zama kogi ne guda ɗaya ko ku a'a za a kece kogi na ruwan daɗi da kogi na ruwan zatsi za su haɗe su zama guda ɗaya saboda haka ruwan daɗi zai haɗe da ruwan zatsi zai zama ƙarshen duniya ruwan kowane ruwa mai zama na zatsi ne kenan eh babu wani ruwan daɗi babu ruwan zatsi sun haɗe sun zama kogi guda ɗaya to wannan lokacin da aka samu wannan to alama ce ta alkiyama wanda alimat nafsun ma qaddamat wa akharat kuma kila kamar yadda muka faɗa a ishtira'atul asariya cewa idan biharu fujirat an kece koguna sune ma'ajin dinnan na wato koguna na mai wato forest mai waɗanda yau ake amfani da su a duniya a bangaren technology tun daga irin abin da ya shafi fetur ne kalanzir ne abin da ya shafi gas ne da dizel da shauran waɗannan mayamaye da ake zuba wa jirgi da man jirgin sama da man jirgin ƙasa man jirgin ruwa man mota da ake zuba wa fetur kenan da irin su kalanzir da shauransu to duk irin waɗannan za su kece su haɗe da kuma kogin ruwa eh sai da shi kenan ruwan da mai duk waɗannan duk wani abu da yake dai ruwa ne a ƙasa ma'ajini ne irin waɗannan to za a yi wato infijarin su za su zama sun haɗe sun zama guda ɗaya to alama ce idan wannan ta faru to lokacin wato alkiyama ta zo kenan alif nafsin ma qaddamat wa akharat kowace rai a wannan lokacin za ta san abin da ta gabatar wato na alkhairi ko na sharri da kuma wanda ma ta jinkinta tana nufin za ta aikata shi amma ba ta aikata shi ba alkiyama ta tashi kamar yadda muka sha faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa alkiyama ba za ta tashi ba kamar yadda Allah ya ce za ta zo ne bakkatan za ta zo baraɗe har sai mutum yana kasuwa ya shimfiɗa riga suna ciniki ina kaza na siya ina ni ban siyar ba ƙara mu ina a'a ni ba zan ƙara maka ba shikenan kawai dama wai zan zala ce kai fa al'ummu mukallita kama sahibul huwa sahibul hujja hujjul karna sahibul karna karna ta ya zan mutu a duniya alhali ga ma'abocin busar ƙaho israfilu ya sumbanci bakin ƙahon jira yake kawai a ce masa ya busa tun daga san da Allah ya lice shi ina nan kahun yana bakin sa jira yake a ce busa ya busa kawai to dan haka lokacin ina yi to zai busa ina busa a nan shikenan wannan mai ciniki mai cewa ƙara masa a ni ba zan ƙara ba shikenan kuma alƙiyama ta tashi ma ba zan can ƙari kenan haka nan wani ya ɗauko loma zai kai baki ba zai kai ba wani ya ɗaga kofi zai kai zai sha ruwa ba zai sha ba to alƙiyama ta tashi to duk lokacin da waɗannan alamu waɗanda Allah ya bata wanda suna daga cikin alamun alƙiyama in suka bayyana to lokaci ne fa da Allah zai wa kowa sakayya da irin abin da ya aikata in ka aikata abu mai kyau to za ka ga sakayyar abu mai kyau in ka nufaci aikata abu mai kyau za ka ga sakayyar nufatar aikata abu mai kyau domin niyyar aikata alkhairi shi ma alkhairi ne eh ko da ba aikata ba eh to Allah zai baka lada can ka nufi aikata alkhairi nan man hamma bi sayyi'a bi hasanati ko fa amilaha ko yawa ko man hamma bi hasanati fa lam ya'malha to kaga kuci ba hasanati kamila za a rubuta masa hasana cikakkiya to saboda haka shi yasa bayan Allah suke cewa duk abin da bawa zai yi to ya dinka yin niyya ta alkhairi masu yawa a ciki misali zan taho wajen karatun nan to zan yi niyya ta alkhairai na farko zan zo in ji abin da zan gusar da jahilci zan zo in ji ne Allah yake nema a kaina zan zo in ji ne Allah yake nema in guda kada na aikata shi sannan a hanyar nan la Allah zan rage wa wani hanya zan ce mutuwar bawon Allah ila akwai yar biyar a jikina ko goma zan ba da ita sadaka in na shiga masallacin nan zan yi tahiyatul masjidi in lokacin sallah ne ka gani sannan kuma zan gaita da ƴan uwana musulmi ko eh zan gaita da ƴan uwana musulmi mai farin ciki a junanmu to duk irin waɗannan niyoyin da kai a aiki daya to sai Allah ya baka ladan su baki daya eh sai Allah ya baka ladan su baki daya shi sa bayan Allah da yawa suka mu aiki daya niyoyi da yawa to duk waɗannan ayyukan ko da baka aikata su ba da niyya cewa in na ga wani a hanya zan rage masa hanya ko ban ga wani na rage masa ba Allah ya ba ladan na rage masa kenan a'a zan bayar da sadaka in naga almajiri ban ga almajirin baki da ban bayar din ba to Allah ya bani ladan da cewa nayi din to haka nan na shigo masallacin ba lokacin da yake masjidi bane shikenan na samu ladan wanda inda na karso lokacin da zan yi sai masjidi zan yi ta to yanzu da zo ba lokacin da bane ban yi ba Allah ya bani ladan na taho da niyyar ta to duk irin waɗannan su ne abubuwa da ake so bawa kullun izama tunaninsa ko niyyarsa ta zama ta aiki alkhairi ce kullum idan ina nufar ka aikata alkhairi in Allah ya nufe shi da aikatawa to shikenan ya samu wannan ladan zai sami ma qaddamat kenan abin da ya gabatar da shi kenan sannan kuma wa akrat abin da in yatan zai jirkinta zai yi ya jirkinta shi bai yi ba ko kuma hakan ba Allah bai bashi damar yayi ba to shikenan shi ma dai ina da wannan ladan to haka nan idan ya nufi mummunan aiki shi ma to in ya nufi mummunan aiki in ya aikata akwai laifin ina nan an rubuta masa in kuma bai aikata ba wannan aikin da irfa zai aikata in ya zama azumi ne domin akwai abin da ake kira wato wato azumi yanke akwai hadiru akwai hadisun nafsi azumi shine yayi yanke zai aikata sai wata wata wani dalili yasa abin da ya yi ba bai aikata ba tunda yazo nan fake yake sai ya biyo ka tun a gida yake ta faken ka faken ka wai kake so ya zare to ya zo yayyakin da zai zare ƙarshe mara suna nan ya ganta galala sai kuma ya ce nan sai zama lamari ya lalace bai iya zarewa ba to tun da azumi yayi ina da laifin ya saci waya eh dan haka baran waya ne wajen Allah ya sata da shi da wanda ya sata ne da ya sata da bai sata ba ya sata azumi kenan eh akwai ku hadir kawai abin da zaka tsisa ne a ranka amma ka bar shi to wannan ba za a kama mutum da shi ba akwai hadisin nafs abinda zuciya ta rinka riya masa cewa to ko sata ne ko kan sata ko da ko kan da yi idan masa ban Allah ne bai ba to shi ma ba za a kama mutum da khatir ba da waswasatul nafs ba za a kama shi da wannan ba amma abin da yake azmu to sai an kama shi shine yake cewa maratibul qalbi kenan maratibul qalbi hamsin hadisun zakaru fa khatirun fa hadisun nafsi fastami'a yali hamun fa azmun kulluha rufi'at illa laki fi al-azmi waqa'a wannan na ƙarshen shi dole in yayi to sai an kama shi da shi to Allah ya kiyaye mu Allah ya da kullun zuciyar mu zama tana rufin aikin alkhairi Allah ya da mu aikata alkhairi kuma mu rufe aikin alkhairi to ga haka to ranar da duk wannan alamu suka bayyana Allah ya ce a ranar alimat nafsun ma qaddamat wa akharat duk wata rai kowace iri ce sababun ta mumini ko ta kafiri za ta san abin da ta gabatar na ayyuka in mumini ne ayyukan da ya aikata na alkhairi da kuma wanda ya cikin ta na alkhairi haka nan kafiri ne zai san abin da ya aikata na shari da ma wanda ya jirkita na sharrin da aikata ba ina nufin aikata su to to wai da kuburu mun tsallake Allah ya ce wai da kuburu haka nan yayin da wato kaburbura bu'sirat wato aka tashe ta aka juye ta bu'isa ko bu'isa kenan kalma ce guda biya kada ta eh ba asara kenan wato bu'isa wa khusra aka tashe ta aka kuma wato ainihin bincike ta shine aka juye ta to shi ma wannan alama ce ta alkiyama lokacin da kabari guda daya zaka ga wani kabarin ma mutum 100 ne sai kwanta a gurin wani an binne shi ya tattake kasa ta cinye naman sa an yi sabon kabari ya fitattake ya tattake an dora wani an dora wani irin da yadda ake gani makabartu daga makabarta shekara nawa ana talodawa ana talodawa ana talodawa to ranar da Allah subhanahu wataala zai juje wannan turbaya ita sota kowa sai kashinsa ya fito kowa sai namansa ya fito kowa sai jijiyarsa ta fito babu wanda naman wani zai shiga cikin naman wani ba jijiyar wanda shiga jijiyar wani ba kashin wanda shiga kashin wani wannan kasar yadda ta daddage wannan kasusuwan da izaman lahira haka za ta amayo da kashin kowanne haka zai murmuso kashin nan ya murmuso ya murmuso ya haɗu ya zama kashinsa sannan naman ma ya murmuso ya murmuso ya zama naman jijiyoyin su murmuso su murmuso su zama jijiyoyin nan sannan Allah ke tarkibinsa kamar yadda Allah subhanahu wataala zai faɗa a nan gaba to shine ma'anar wa idhal quburu bu'sirat to shi ma duk ranar da kaga an tashi kabarbura kowa ya tashi to alama ce na cewa alkiyama ta zo to ranar alimat nafsum ma qaddamat wa akharat shi yasa manzo Allah yake cewa a wannan rana wato farkon wanda Allah zai fara tasa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'iku za su zo guda biyu a to kan kabarinsa suna nufin tashin sa wani ya ce a kai zaka tashi wani ake ne abokin sa haka su ma dan tsoron kada ya zama sun tashi manzon Allah sallama ba tattar da bi ba ba san in Allah wani subhanahu wataala ya kama su wannan laifin ko to sai haka tana wannan Allah zai tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce ana awwalu man tanfalikul ardu an junjumatihi ne farkon wanda kasa za ta kece gaban kokuwar kansa annabi sallallahu alaihi wasallama zai tashi ya ce jibril jibril jibril ce ya rasulullahi ai lokacin ya zo lokacin ya zo shi ne manzala sallama zai taso in ya tashi a hadisi ya ce babu wani za a tasa bayan manzon Allah sai sai na Abubakar Siddiq sai sai na Umaru shi da Allah ya sanya makuncin su ma ya zama ɗaya ne manzala sallama ya shigo masallaci yana tare sai na Abubakar da sai na Umaru ya rika sai na Abubakar a hannunsa na dama ya rika sai na Umaru a hannunsa na hagu ya shigo masallaci gaban sahabbansa yace haka za mu ba su yawmal kiyama yace yadda muka taso ko ganin ina ɗaya a dama ɗaya a hagu na riko su to haka nan za mu tashi a ranar kiyama filin alkiyama mu a tare za a gansu wannan mukami nasu ya isa Allah ya ba mu albarkacin su haka girma sabon manzo Allah ya kuma
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك Allah ya ce ya ayyuhal insani ya kai mutum malam ya ce ana ishar ana ishada ba ne da kafiri domin aikin da Allah zai faɗa aiki ne wanda kafiri shine mai aikata wannan aikin mumini ba aikin sa bane yana ce ya kai kafiri ma garraka wai me ruɗe ka ne bi rabbikal karim da ubangijinka ne karamci ubangiji ne karamci in ba karamcin Allah ba ya zai halice ka ya azurta ka ya baka lafiya ya ci da kai ya sha da kai ya yi maka komai amma ka ce kai ba wanda ya yi ka kuma ka ce ba shi ci da kai ba ka ce ba shi isha da kai ba ƙarshe ma ka ce Allah ma babu shi ka kuma kirkira wa kanka wani abu wanda yake hadisi ka ce shine shine ubangijin naka ka ki bautar Allah ka bauta wa wani Allah to in ba karamci na Allah ba ya Allah zai kyale bawa ya Allah zai kyale wanda yi masa wannan to saboda haka Allah yake cewa me ya rude ka da ainihin wato wato ubangijin nan naka wanda yake mai karamci shine manzala yace garruhu jahaluhu eh manzala ya bada amsa yace jahilci wauta eh in dai mutum mai hankali ne to aiko ya san babu wanda ya cancanta da yabo ta sai Allah eh domin ya san shi ba shi kansa ba dole ko ma wane ne yayi da cewa akwai wanda ya yi shi to in ma baka san wanda ya yi ka ba Allah ya ce allazi halaka Allah fa shine wannan da ya halice ka halku ya shata halittarka sannan kuma ya faru halittarka sannan kuma ya cika halittarka duk abin da yake na halittarka wanda ka gani a jikinka babu wanda yi maka Allah ne yi maka shi kuma Allah nan ya maka shi fa ba tare da zafinka ba in Allah ya yi ka dogo ba kai kace yi ka dogo ba Allah ne iga ya cin ya cancanci ya yi ka dogo ya yi ka dogo in ya ka gajere ba kai kai zaba ya ka gajere ba in ya ka fari ba kai zaɓi ka zaɓa yayi ka bari ba haka nan in yaka baki duk irin yadda Allah yayi ka shine fa ya halice ka a bisa surar da isu ya halice ka saboda haka wani ba Allah ya ka gode wa Allah duk sun ka dauki maduji ka duba kanka ka gode wa Allah in kaga Allah yake kyakkyawa to kai godiya ga Allah dan haka mai ai wannan kyawun naka yake nufi shine ka tsaya kai aiki mai kyau kar ka yadda ka raba kanka muni kai aiki kyakkyawa kuma ka raba muni ga kanka ai baka yi kanka adalci ashe kyawun nan da Allah ya kato yi kokari kai kyakkyawan aiki kuma in kuma ka duba madubi sai kaga Allah ya yi ka mummuna to yi kokari kai kyakkyawan aiki kar muni ya zama biyu a muni sai ya zama biyu ga ka mummuna ko ga mummunan aiki to ashe duk abin da Allah ya kaje aya ce dai kyauta tsakaninka da Allah eh kyakkyawan ka kyautata mu'amalarka da mahallicinka to Allah shine wanda isha ta halittar nan taka tun daga kana nutfa ka zama alaka ka zama muduga sannan Allah ya sanya izaman kuma faka so da izaman rahma to wannan tsari da Allah ya yi ka tun a cikin kararin makinin a cikin matabbaci mahaifa can matabbaciya matabbaci wato matabbaci shine can karkashin mahaifa to tun daga sanda fa Allah ya yi ka din nan haka Allah ya dinka azurta ka ya dinka yin ka a cikin ciki a dauri dauri dauri aure a duwara haka Allah ya ka wata ɗaya wata biyu wata uku har cikar halittarka har ka zama cewa kana buƙatar abincin da zaka ci daga mahaifiyarka in ta ci kana buƙatar abin da zaka sha daga mahaifiyarka idan ta sha kana buƙatar kuma iskar da zaka shaka duk ubangiji subhanahu wataala ya sanya maka ita malaman sufaye suna cewa ubangiji ya sanya ɗan adam a cikin cikin mahaifiyarsa a cikin alam wanda mun sha bayanin cewa wato abin da suke faɗa cewa irin yadda ɗa yake a cikin ciki wato ike gani wato girman alam ɗin da yake ciki a wajensa inda za a ce masa akwai wani alam mafi girma fiye da wannan cikin mahaifiyarsa da sai imamaki a ce in ka fito duniya alam ɗin da za ka samu kanka ɗakin kwananka ma ya fi wannan alam ɗin da ka fito daga cikinsa so ɗari sai imamaki don ina ganin cewa babu wani mai girman cikin mahaifiyarsa babu wani alam da zai shiga mai girman cikin mahaifiyarsa to amma yanzu idan ya zo akwai wanda ɗakin sama ya kusa wannan masallacin eh to yanzu kaga yanzu idan ciki ne ko matan ne masu ciki ma ka tara su anan mutum ne za a mutum ne za a tara to kaga ni an gwada ciki ne za a ce za a tsaka shi a cikin kwali a jejjera a jejjera miliyan nawa za a zuba anan to kaga adam din da Allah ya kawo shi din gashi yafi nasa to kuma akwai wani alam din shine aljanna da aka ce digirin bulala dan aljanna ma ta kai duniya dubu saba'in to kaga za ka mamakin wancan to kai mamakin wannan ma eh ai gashi yanzu anan kaga babu mamaki a to saboda haka wannan baiwar da Allah ya maka in kana cikin ciki Allah ya raka baka ya maka hanci ya maka baki ya maka ido ya maka goshi ya maka kunnuwa ya maka kai da haba da fuska da keya da kuma gangan jiki da Allah ya yi da hannayenka da cikinka da ainihin cinyoyinka da kafafuwanka da korunka da tafukanka da inda Allah subhanahu wataala ya yi ka din nan to ko babu wanda ya isa ya yi ka in ba mahalicin naka ba kuma kai din nan ba kai kai kanka ba kuma kai ma kai imani ba mahaifinka ne yayi ka ba ba mahaifinka ce ta yi ka ba to ashe me zai ruɗe ka da ubangiji har ka saba wa Allah kai kuwa ko babu komai al-muqtadi binni an kabla da shekaki ubangiji da ya fara maka da ni'ima tun baka cancanci ni'imar ba in kana ganin ka cancance da me da me kai wa Allah a lokacin da kike ciki Allah ya maka wannan din da kazo duniya Allah ya haɗo ka da abincin da zaka ci nonon da zaka sha wanda abinci ne ruwa ne me kai wa Allah da Allah ya maka wannan din sannan Allah ya sanya tsaunar iyayenka gare ka ba su gudu sun baka ba aka suka rin Allah ya sa san su suka rinka renanka uba ije in nemo ya kawo baka da lafiya a kawo magani a kai ka asibiti a baka ruwa a baka abinci a sa maka rigar sanyi a sa maka rigar zafi in lokacin zafi ne a kwantar da kai a waje mai kyau ai Allah ya so yadda iyaye zuciya iyayenka gare ka har ka zama mutum lokacin da kai baka shiga kanka komai ba to Allah subhanahu wataala duk yayi maka irin wannan to sannan kuma ga irin ni'imomi da Allah ya maka fasawa ka a halitta taka Allah ya jere taka babu wani hannu da ya kona hannu tsayi babu wata kafa da tafi wata kafa tsayi gashi Allah yake kyam mai cikakken halitta a dukkanin halittar Allah babu mai kyan dan adam eh dan adam ba duk halittar Allah babu mai kyan dan adam shine ayin ya halicci mutum fi a hasani taqwimi a hasani Allah shi mafi kyawun daidaito to Allah ya dan adam shi sa wani bawan Allah ya taba ganin matarsa a hasken farin wata sai ya kalle shi kalfa cikin farin wata sai ce wallahi in biki ga wannan watan kyau ba to ce sakakkiya ce aka ji wajen malamai ana ta neman fatawa sai dukkanin malamai ce a'a ai mata ka tasu domin ƙarshen abin da balarabe yake buga misali da shi a wajen kyau a ce wajen kuka da kamari a ce fuskar sa kamar wata to shi kuwa a ƙa'idar tasbihi duk abin da za a yi tasbihi da shi to dole ne ya zama wato mushabbahun bihi ya zama azharu wa aqwamil mushabbah dole ne wadato mushabbahun bihi din ya zama shine mafi bayyana mafi karfi fiye da shi mushabbahun dan idan kace zaidun kal asadi zaidu kamar zaki yake to zaidu karfa ne amma kuma da ke zaki ba saboda sifar zaki karfi a sifar karfi a cikin zaki ta bayyana haka kuma kowa ma ya santa to dan haka kaga ashe zaidu ko me ji inda kai da karfi dai ba zai kai zaki ba to don haka shi ma idan ya ce matarsa wato hatta fi wata to ai tun da laraba suke cewa wajen hukar kamari to ai kowaye aka ce fuskar kamar wata suke ai bai kai watan ba don haka matarsa ta su to shine aka zo ana ta fatawa a wajen malamai to shine sai wani malami sai yake faɗa wa dama sarki ne wannan wato i wannan rantsuwar saboda haka sarki hankalinsa ya tashi mura shi na son matarsa yaya za a yi ya za a yi sai wannan bawan Allah sai ya ce da shi ce to ai akwai akwai nasi na alqur'ani wanda yana cewa mata bar su ba yace menene yace ai Allah ya ce ya halicci mutum fi ahsani taqwim a cikin mafi kyawun dide a hasani Allah ya ce ismu tabdil to dan haka da halittar Allah ba mai kyan mutum dan haka ko wata ina da kyau wannan mace bani adam ce tana da kyau to ai kuwa halittarta da Allah ya mata kyawunta ya fi kyawun wata sai aka yi sarki ya kawai ya sa kabbara eh sai malamin suke da cewa duk baki daya eh lalle mata su su kuma to saboda haka Allah yake zancen cewa abin da yayi wa dan adam tun daga halittar dan adam Allah zai harka faso waka fa addalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka irin daidaito da sifa da Allah ya yi wa dan adam to yayi shi zahirul basharati me mabayyanin fata Allah bai yi ka a durkushe kamar dabba ba da Allah ya so da sai ka ga muna rarrafe amma dabba tana rarrafawa kai kuma kana tsaye kyan fasowa ka kaga tsayuwar da durkuso wanne ya fi kyau kaga ashe wanda yake tsaken ya fi wanda ya tafiya a jijjike din nan to Allah ya yi ka kai a tsaye kake sannan kuma Allah ya sanya kan mabayyanin fata su dabbobi gashi ne a jikin fatar su amma kafa fata ka ga ta zahira ka zuba mata ruwa ka goge ta ka sa mata mai da naka shayinin ma Allah ya ka sannan yadda Allah ya zuba ka a halittarka idan da za a ce wa wani mai hikima duk inda mutum ya kai da hikima da tunani a ce ga ɗan adam a tsaye masa ɗan adam a ce ga Allah ya sanya kansa a sama ƙafafuwansa a ƙasa yanzu idan da Allah bai sanya kansa a ƙasa ba a sama ba ƙafafuwansa a ƙasa a ina kake ganin ya dace Allah ya sanya kai a jikin ɗan adam wanda zai zama ya kyau fiye da inda Allah ya sa shi eh wai a kai tunani a ce kallon naka ba a nan yake ba dan Allah a ina ne kake ganin ya dace inda Allah ya sa shi a nan ba to in aka sa shi a nan ma shi ma zai daidai eh za a samu duk tunaninka duk irin basirarka sai ga inda Allah ya sanya shi a nan ne da shi wannan hannun laka Allah ya jona shi a nan kullun aka fada ka yanzu idan da ba a nan Allah ya sa shi ba dan Allah ina kike gani a tunaninka inda Allah ya sa shi shi ma zai ciwo da wannan gurin na'am eh a sa shi shi a cikin a nan a kakawai shi da tsora shi dan ya fara ko sama ma sosai ko zai kyau to kafafuwanka idan da ba sa su su a kasan ba a ina kake gani idan an sa su su ma za su dace duk tunanin mai tunani inda dai Allah ya ajiye wata gaba ta adam a cikin sa duk inda kai da basira duk inda kai da tunani zaka ba za ka ci yaran Allah ba ba za ka ga cewa akwai wani akwai wani guri da koda nan din ya dace shi ma zai dace din ba inda Allah ya sanya fuskar ka a ina ya kamata ya sa ta inda Allah ya sanya kwaye idan ka inda ba nan ya sa su ba a ina ya kamata a tafi hannunka kawai ka dinga haka kawai duk inda zaka gani ko ya kamata a yi to saboda haka Allah ya halicci dan adam ya sanya duk wata halittar sa irin yanda ta dace shine ahkamul hakimi ne eh duk wani mai hikima ba zai iya kawo wani wato gyara a wannan halittar ta Allah kuma ga irin ni'imar da Allah yayi mun ta faɗa yanda Allah ya sanya kwayi idan ka ta zama kitse ce inda in Allah ya zuba mata ruwan zatsi ba dan wannan ruwan zatsi ba da idan ka ji rana sai ka ga mai yana zuba da an ka zauna a gaban wuta sai a ga mai yana zuba amma wannan wato maqul malik da Allah ya sanya shi ke tsare da wannan kitsan na cikin idan naka da ba zai zarce ba ga kuma ganin da Allah ya sanya maka wanda kake ganin tafiya shekara 500 ga kowa ilahiyyar da Allah ya zuba cikin idan naka ga ainihin yadda Allah ya sanya hancinka da Allah ya so sai ya sanya kofofin kai ga su a fafake ana ganin su amma sai Allah ya sanya musu wata hula aka rufe su aka ƙara wani ado shi kansa hancin ma ya zama wani ado ne gare ka da in ga za a yanke hanci kofofi za ka gani a can ya za ka ga dan adam kofofin hancin da kuma duk wata iska da ƙuran ta zo kawai tafiya direct za ta tafi amma Allah sun yi mata wani wato wani kariya aka kare hancin shi ma kuma izama ado ne gare ka sannan baki ga inda Allah ya tsaga bakin daidai inda ka dauki loma iya lomar iya girman ta zaka iya saka kana ci iya daidai bakin ka ina tafiya hankali hankali ina shiga cikin cikin ka ga harshen ka ga bangaren zaki ga bangaren daki ga bangaren barci duk Allah ya maka wannan ga ruwan dadi Allah ya sanya maka shine yawunka saboda shi baki ne da an Allah ya ga dama sai ya sa maka ruwan zaltsi ka shan ruwan madashi amma sai aka sa maka ruwan dadi wanda kuma zai dinka baka turci din duk abin da yaje bakin naka sannan idan ga kuma hakwara da Allah ya baka turmin daka idan abun akwai tauri to dan lallasa shi ta inda zai samu da jiki in ya shiga zai dinka narkewa zai dinka tafiya ciki cikin sauki ba kana tafiya da abul ina fadawa ba da Allah ya ga dama in ka dauki roma sai ka ji kawai tana kuli eh sai ka ji kuma ana jefa dutse a cikin rijiya sai ka ji tsinjin tsinjin duk abincin da kake ci amma Allah ya baka su don ka tattauna ka dinka tafi da shi a hankali ina tafiya yana kuma narkewa ana sarrafa shi ina tafiya bangarori na jikinka duk Allah shi maka wannan shi za yake cewa ka banzo ila nafsika sun manta ile ka fara duban kanka irin yadda Allah ya maka wannan dimin sha bayani da ya halitta dan adam da yadda Allah yi da hikimar Allah a hannu hikimar Allah a kafarka hikimomin Allah a kirjinka hikimomin Allah a cikin kayan ciki da Allah ya zuba maka duk waɗannan abubuwa da Allah ya zuba a cikin kayan ciki kowanne abu da akwai aikinsa irin yadda in ka bude inji ko ka bude rediyo za ka ga wancan kaza aikin yana da aikinsa wancan abu da aikinsa wancan abu da aikinsa to fa haka Allah bai yi maka wannan abu ba to saboda haka ashe dan adam wanda isan Allah idan ya kalli wannan to sai ya sallama wa Allah me zai sa ya rubu da wannan Allah kuwa kaga ashe babu dalili da zai sa ya rubu da Allah domin shi kan kansa ma akwai aya wa fi anfusikum afala tusirun a kawunan kuma akwai aya ba ka duba ne ba ka gani to shine abin da Allah ya nuna mana Allah ya ce fi ayi suratin ma sha Allah tabaka ubangiji ya wato rakkaba halittarka ya shirya halittarka a kowace irin sura yaso duk surar da Allah yaso da Allah ya ga dama sai yi ka kamar dabba din da Allah ya ga dama sai yi mu kamar zaki ko yi ka kamar jaki amma Allah bai ka ba sai ka bani Adam surar ka daban take da ta jaki ka bambanta da jaki ka bambanta da doki ka bambanta da zaki ka bambanta da duk wani abu da za a ce wata dabba ce ko ta halitta ce daban surar dan adam daban take sannan kuma irin yadda Allah ya kadin a bambancin halittar shi ma halitta taka daban take to inda Allah ya so sai yi ka wannan amma sai ka fi asin takwimi to me zai sa kuma ka rudu da Allah ya haƙi zama cewa ka bauta wa wani Allah ko kuma ka saba wa Allah sai haka wannan ma Allah yana tsaye da aya akan dan adam da cewa babu wanda ya cancanta ya bautawa in ba Allah ba babu wanda ya kamata ka sallama wa in ba malicinka ba manufa halittarka shi ne da baka bautar Allah wa ma halittul jinni wal insa illa liya'budun saboda haka ka zo duniya ne babban abin da zaka yi babban manufa da halittarka shine ka bauta wa Allah duk wani abu da zaka kuma dan rakiya ne amma kada ka yadda wani abu ya shigar da kai bi rabbika kar ka yadda wani abu ya shigar da kai ga barin bautar ubangijinka Allah ka sanya mu shigaltu da bautarka ya ubangiji amin
كلا بل تكذبون بالدين نعم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون wannan Allah yake kalla bari tsawa bal tukazibuna biddin ba wani abu ne jam kuke rutuwa da Allah ba saboda kuna karyatawa da ranar sakayya ne ranar alkiyama domin idan da mutum yayi imani da cewa akwai alkiyama za a tashe shi kamar yanda kuka yi imani da mutuwa su kabila din ko kabili ma ya imani akwai mutuwa tunda ita mutuwa a nan duniya ake yin ta lahira ce bai yarda da ita ba tunda bai ganta ba shi za bai yarda za a tashe shi ba to da mutum ya yadda da lahira ya yadda za a tashe shi irin yanda iyadda zai mutu to da bai karyata ranar sakayya ba ranar alkiyama ranar da Allah zai saka wa kowane bawa da abin da ya aikata to rashin imaninsa da lahira to shine dalilin rutuwarsa da ubangijin nasa har ya zama ina saba wa Allah din domin idan da a ce sakayyar da Allah zai a lahira a duniya ita ake yin ta to da bai rutu da wa Allah ba eh da bai rutu ya saba wa Allah din ba نعم to shine Allah ya ce kuna karyatawa da ranar sakayya ne to amma ku sani fa wa inna alaikum lahafizin hakika akwai masu kiyaye ayyukan ku daga mala'iku wanda suke rubuta ayyukan ku akwai su gare ku akwai mala'iku guda biyu waɗanda tun daga san da ka balaga suke rubuta maka duk abin da ka aikata ila an ce suna rubuta hasana ne da sayyi'a wato na dama ina rubuta duk abin da ka aikata na alkhairi na hagu kuma ina rubuta duk abin da ka aikata na sharri amma manzala yace na daman shine shugaba akan na hagu idan mutum ya aikata aiki na alkhairi na daman tantan zai rubuta in kuma ya rubuta in ya aikata aikin da yake na sharri na saban Allah sai ya to idan zai za a rubuta sai na daman ya hana lagun ya rubuta shi bari tukunna ko zai tuba ba za a rubuta ba sai bayan awa shida in ya tuba ba za mu a rubuta ba in bai tuba ba to sanan ne ba za a rubuta masa to waɗannan an ce da hasanar sai aka iske rubutawa amma kila an ce a duk abin da ka aikata ko atishawa kai sai a rubuta ko gyatsa kai sai a rubuta ko hamma kai sai a rubuta ko motsi kai sai a rubuta suna tare da kai a kowane irin hali an ce sai hali guda biyu halin da kake biyan bukata kana cikin malaki to a sannan malakun nan ba sa tare da kai suna waje da kuma halin da kake kusanta iyali amma ubangiji ya sanya musu wata alama wadda in a cikin ban ɗakin ma da za ka aikata wani abu na saba wa Allah to da wannan ara amara da Allah ya sanya musu za su san cewa ka saba Allah kuma ga irin lokacin sabon mara da haka za a rubuta maka shi ne amma ba zama tare da kai bane a wannan lokaci ne shi sa kaga duk irin mafi yawan abubuwa da suke samun mutum a cikin adam shi sa ake cewa za ka je wani ɗaki ka nemi tsarin Allah da ainihin musu da habaki domin akwai mu'aqibat mala'ikun nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe su ko lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yafzuhu min amri llahi to su kuma inna malaiku ne da su kuma bodyguard ne na Allah su kuma tsaron lafiya ka suke ba za a taba ka ba amma da ka sai da su kauce kama sai su kauce ka su kuma wannan gadin ka suke yi shi yasa ko da dan adam zaka ya kwanta bacci a ko ina ne sai kaga ba za ka ga cewa kwari da kyankyasai da ainihin wato ainihin shazumama sun shigo cikin kunnensa ko kiyasai sun shiga kunnensa ba sun rufe shi ba amma da yau an ce mutum an ɗauki ransa ya zama gawa ke zama mushe idan ba kula da shi ba kafin gari ya sai ga kyanki sai sai ka ga su cinnaka su kiyasai duk sun hau kansu duk da wannan mu ake ba shi din ba sa ba ka tare da shi su da haka mala'ikun guda kuɗi ne akwai mala'ikun da suke guda biyu su gajin ɗan adam suke lafiyar su suke tsaro masu tsaron lafiyar su ne akwai kuma waɗannan kiramin katibina waɗanda su kuma rubutu suke yi da shi sa ranar kiyama za a ba wa mutum wani littafin nasa da zai duba ya ce ma li hadar kitab la yugadu sakiratan wala kabiratan illa ahsaha to waɗannan su ne waɗannan mala'iku dinnan wanda Allah ke kira kiraman katibina masu girma ne a wajen Allah kuma masu rubutu ne ga duk abin da ka aikata Allah yayi wannan ne dan a tsayewa dan adam adalci eh dan adalci dan a tsaye mu da ai maka adalci abin da kai shi aka rubuta kuma ga malakun da suke tare da kai su suka rubuta sun isa shaida akan kanka dangane ga abin da ka aikata Allah yake cewa ya alamuna ma tafaluna waɗannan mala'ikun suna sanin duk abin da ka aikata suna gani in ka shiga ban ɗakin ma to suna sanin me ka aikata in kana tare da iyalin naka ma to a lokacin da ba su tare da kai amma suna sanin me ka aikata dan Allah ina san da su da waɗannan amaratu da waɗannan ainihin alamomi to su ne waɗannan shi ne littafin da za a ba wa mutum ranar alkiyama wacce an ce ɗa'iru ɗin nan da zarar mutum ya mutu to wanda suka ja aikin nasa an gama sai a naɗi ta sai a yi masa layari ta sai a sa masa a wuyansa alzam na ku ɗa'iru ku fi unki eh nan ta yace a ta abin ma da kai gashi ga maki ta baka kawai in ke ka karanta duk abin da ka aikata to ina tare da ɗan adam to sai haka kuma abin da zai ma musa to sai a sa kuma gaban sa sai su ba da shaida kansa eh sai a shi fa ko nake wa kariyar ya ce sha to ai mun na shi ya zani Allah ne ya ce alƙalan Allah zai alƙala kullu shay'i Allah ne ba mu furuci sai haka Allah ya jima aikata ayyuka na gari yanzu amin innal abara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim to Allah ya ce innal abrara hakika nagartattun bayin Allah Allah mu ji Allah min shi albaru shine Allah ya faɗe su masu quality ne guda biyu guda goma sha shida Allah ya ce lan tanalu birra ba za ku samu birru ba birru shine aiki na nagarta to me aikata shi shine baru nagartacce kenan jami'in sa shine abraru to wannan aikata birru shi ke sa mutum ya zama baru din to Allah ya ce lan tanalu birra ba za ku samu matsayi na ku zama abraru masu aikata birru dinan ba hatta tumshiku mimma tuhibbuna kaga eh sai kun ciyar daga irin abin da kuke so kun yi infakin sa to a can kuma Allah ya ce walakin birra mana walakin zalbirri kenan eh walakin albirru ko walakin albirra an ce walakin albirra sai dai nagartaccen bawa wajen Allah shine man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakina wa ibn sabili was sa'ilina wa fi riqabi sannan kuma wa qama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's ulaika alladhina sadaqu ulaika humul muttaquna Allah ya sanya mu a cikin su waɗannan sune al-abrara Allah ya ce to ladina imin sun tabbata a cikin wato ni'ima ta Allah wato mahallin ni'imar ya ga ce ga suna cikin ma ni'imar ma baki daya eh mubalaga ake suna ma cikin ni'imar Allah ya sanya mu a cikin su waɗannan fujara hakika kuma fajirai waɗanda suka fita gabarin da'ar Allah to su kuma duk wanda ya kaucewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne daga alqur'ani da sunna ta sa to wanda ji ya kauce wannan to ya zama fajir kenan to sun tabbata da fi jahimin a cikin wutar jahima wutar jahannama yaslawnaha yaslawnaha yawmad din wa ma hum anha bighaibin yaslawnaha yawmad din Allah ce za su shiga wannan wuta ranar sakayya da sun ƙaryata ban su kan jibuna biddini to a wannan ranar za a sa su a cikin wannan wuta din eh sakayya da za a yi musu kenan domin abin da suka aikata hujuru to sakayyar su wannan jahimu din nan wa ma hum an hadi ga'ibina kuma ba za a fitar da su ba sun ta zama sun ta zama kenan manzala yace inda za a ce wa dan aljanna za ku dawama aljanna adadin rairayin duniya da sai bakin ciki da za a ce wa dan wuta za ku zauna a wuta adadin rairayin duniya da su shi bakin da da su farin ciki ashe sun san akwai ranar fita to sai dai Allah ya ta gudun bila mauti da goma ce babu mutuwa la bi da fiha a haka ba za su zauna shekara dubu bayan dubu bayan dubu bayan dubu sai an ci shekara dubu to kenuwa ɗaya ta ƙare sai a kwar sai a sabo kenuwa shekara dubu ta ƙare to kenuwar da ba ta da iyaka dubu so dubu idan an yi to wata kenuwa ce ta ƙare sabo kenuwa za a shiga shi da Allah ce wa hum an hadi ga'ibina na'am wa ma adraka wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
Allah ya ce wa ma adraka ya rasulullahi wa isan da kai ma yawmul din wace ce ranar sakayya din nan Allah ya faɗi wannan ne don girmama ta kan kuma a ce ka fi san ranar yawmul ranar sakayya ne ka san ta kuwa ashe gyara zama dan kaji ta kenan su ma adraka ma yawmul din in baka san ta ba Allah ya ce yawmul Allah ya ce yawmul la tumliku nafsin li nafsin shay'a rana ce wadda wata rai ba ta mallakar wani abu ga wata rai kowa cikin sai ce kowa ina cikin sa a wannan rana din uba baya ta ɗansa ɗa baya ta ubansa uwa ba ta ta ɗanta ɗa baya ta uwarsa haka nan miji baya ta matarsa mace ba ta ta mijinta ɗan uwa baya ta ɗan uwansa kowa da kullum mar'in minhum yawma idhin sha'anu yughni Allah ya ce wal amru yawma idhin al'amari a wannan rana lillahi ga Allah ne kadai al-mulku yawma idhin lillah mulki na Allah ne liman al-mulku yawm la ilaha illa babu wani mai magana babu wani mai cewa babu wani mai wani abu sai Allah sai kuma wanda Allah iya da yayi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin dama ranar ta ce eh dama an shirya ta ne an tashi alkiyama dan Allah ya nuna mana girman sa eh dan Allah ya nuna mana domin walal akhiratu khairul laka min al-ula to Allah ai wannan shirin ne Allah ya nuna girman manzon Allah kuma ya nuna matsayin wanda suka bi manzon Allah ya nuna kuma makomar waɗanda suka saba manzon Allah wanda suka ce basharul muslima Allah ya kiyaye mu abin da muka ji Allah ya ba mu dada da kuma Allah ya shi mana Allah ya kafara gare mu Allah ya ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته